إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddar hadurin mu a markaz ahlus sunna wal jamaa wanda ke ungwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna sha bakwai ga wata na Rajab hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace da takwas ga watan biyu dubu biyu da ishirin da uku a yau insha Allah za mu ci gaba da darasinmu na siffa sadar zaɓin sallar sallar muna takabi da tasirin siffa sadar zaɓin sallar sallar muna takabi da tasirin ga annaka tara za mu ci gaba da littafin na sifat salatin da nabi sallallahu alaihi wasallam sunna sallallahu alaihi wasallam min at-takbir da taslim ka annaka tara tun kabbara zuwa salama kamar kana gani a gaban ka darasi yau na goma da goma a kayan akwai tambayoyi da ma takaice da farko kayan magana tambayoyi ganin mun je wani lokaci wanda kayan lokacin ya zo ana ta haɗawa a hanyoyin watsa labaru kuma abinda muke gujewa ɗiyan musulmi mutum a kabe ka ba zai shiga wani hali na kuma wanda zai saba ma addinin shi ya ci karo da addinin shi da tarbiyya ta yara masu tasawa abin ya fara kuma abin ci gaba yake na wata sallatar wata ke san valentine ko me wake to yan uwa wannan ana kiranta mutum sallawar masoya to shi mutum kullun ji ga sallar musamman me ma asalin sallar daga ina ta zo kuma hakika yin duk da cewa turawa ne a turancin ma tana da alaka da wani kiddis take cewa malami imami ne na kirista asalin abin da waye sankin amince san wane ne san joseph a wannan sankin kamar ta kiddis ne wa kalma ce ta tsarkake ta girmamawa mai girma mai tsarki wani mai tsarki balantan haka nake cewa mai tsarki wani kenan balantankin malami ne babban kirista alaka ta soyayya ta gama shi da wata dai irin abin turawa ɗayan turawa ɗayan sarakuna dai an san ya kashe ta ma kashe kashe ko mutuwa ya kama na masala to wai wannan abin shi ne yanzu masu goyon bayan shi akan soyayya ta kashe shi kuma shi ne wai shi yanzu ake wai zama tsalla kai musulmi a kaba kaba wai sallar masoya wala koyi ne da kirista kuma da lalacewar tarbiyya domin a wannan sallah abu da yawa ya biyo baya dalilin wannan kalma sallan masoya suka yi da yawa na masha a kama kai tsaka ba da yawa matasa ta wannan sallah suke laɗewa ta ita ta biyan bukata ko sheki a yasu ta haka musulmi wajibi kullum musulmi shi musulmi ne abin da alaƙa da irin wannan ababen ga rushe tarbiyya kuma ga koyi da wa'annan wa'anda suke ma'ana ya mace kiristoci ko kahore ko da sauru bai dace ga musulmi ba ya koyi da wannan sallah matsayinka na musulmi mai akida ta musulunci Allah shi da matasan kuma uwaye a yi hankali da yara ka ba su goyon baya sai ta biyu amin wani ya tambaya bayani da muka yi na sallar a tsaye ta marar lahiya ya tambaya hal farilla mai farilla zai fara a tsaye ne zamna a'a abinda ake magana a saman abun hawa ne aka ce in za a yi farin lahe an san ko ƙasa inda da dama amma ita a yi rashin lahiyar zaman kanta take ko farin da ko nafila rashin lahiyar zaman kanta take in ka kasa a tsaye kullum za ka sallaka a zamani mutaka baka iya a tsaye wani shi ne magana ko sai wannan iya cewa bayani da muka yi na fadala ta wannan sallah ta shiga kasuwa hal kabira dan kullum ka sani da mun baka labari fadala kaza ta sallah kaza azumi kaza abin da yake da alaka da kabira babban lahi tuba ce kullum magani shi kana zina kana hada shiga kasuwa haka dan wa wannan ba ta wuce ba kana shan giya kana modi ko kana wata adda wannan asfari a wannan asfari ba ta raba ka da modi da lahin zina sai ka bari wannan kusa kabira asfar bata abinda tuba amma ka tuba shi kenan kare kana tuba an kare amma wannan aiki kaza asfar kaza ba ta raba ka da wannan lahin gaskiya eh amin sai yake cewa kuma le avocation pour le rentrer dans sujud a takeice iya maganar addu'o'i da aka ce wai ba a yi na qur'ani a sujada ko ruku'i alhali ga addu'o'i da suka zo a cikin rabbanoni daban-daban iri-iri kuma kullum mu gane shi mai wannan magana shi ne aka saka mana alkurani ya yi kowa sana wannan rabbanoni to ai wurin addu'a ai ba sai alkuyi ku sujira ba kuma fata iya amma shi ya ce a ƙur'ani ba karanta a sujada ko rukuyi ba karanta ƙur'ani kuma nan sallar salam haka sahabbai suka ce ƙur'ani ko da ayar sun ta ƙur'ani kuma cikin wata na dalmana munayin shaƙe na talim ya kawo masalar hatta da aya ta ƙur'ani abinda kurin ake cewa a cikin rabbanoni akwai da ta zo siga ta sunna allahumma atina fi duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wannan kalma allahumma ba mun ta rabbana atina amma rabbanoni ba a yi a sujada in ta kama kai a tayyama kuma kai a wani wuri daban dan ba ta yanka kana ba nan da kwanan rabbanoni amma bai za su na doyin shi ake na kaɗaya nan gudun sai wani ɗin da a takaice akwai masa'ala da ita ma tana yawan zauwa muna fata in waza mata shurare mai kyau da abin kullum abin ana yawan yin ta domin kullum kowa masa buki ne duk masa buki masa buki wani kamar sallah yan uwa masa'ala ta gyaran sallah ta masa buki mana wanda aka bari a sallah abu ne mai sauki mutane suke rikicewa abin da ake magana asali duk da mun sha bayanin amma za mu takaita bayanin mai jigon magana akwai ruwaya a bukhari akwai musulun abin da yake asalin tushen rigima ko safanin kalmar da ana suke ba labari in aka tada sallah kan ku zo da gudu-gudu ku zo cikin nutsuwa kalmar fama a darakatun fasallu wa ma fata kun fa'atimu wata ruwa ya zo fama a darakatun fasallu wa ma fata kun faƙadu daga nan ne jigon abin ya taso amma mu gane abinda nan ya shahara cikin malikiya suna cewa idan misali ka samu magariba ko ishara ka a misali ka samu misali ishara ka a biyu ta ƙarshe he su ce he ka ramu kenan a wajensu he ka kawo fatiha da sura a bayyane ka ramu kenan abin da ya wuce ka idan ka samu magariba raka a ɗaya he ka kawo fatiha da sura a bayyane ka zamana ka yi tayya ku sake ka fata da sura a bayyane tukwan ka take sallama haka ke ga malikiya amma jamhur daga ciki kuma masu ganin jamhur akwai umar bin khattab akwai abin da bin umar kamar da imamu nawawi ke cewa cikin jamhur kenan akan haka magana mahi karfi nake cewa tafsirin ma'anar da umar ke ciki haka ibn umar kuma ta jamhur cewa abin da ka samu a sallah ka rike da kyau in me ka samu a kwata sallah sai ka dauka shine farkon sallarka shine farkon sallarka a isha ne a magarba ne ka samu raka da misali da magarba raka da ka samu a magarba kin zan kaddara ka samu raka a hurku mai ka raka ta biyu ta magarba fatiha da sura a bayyane sai kai tayya mai ka raka ta kashi ta magarba fatiha kadai a zuci idan ka samu raka a biyu a magarba mai ake raka ta kashi ta magarba fatiha kadai ka samu isha raka a biyu mai ake a raka a biyu ka samu ta isha fatiha kadai a zuci wannan shine abinda wanda kan falsafa to ai sura ta huce baka su a sadaka ba wannan bin liman ita da maka sallah me wannan ma me kama wannan su falsafa ya kada ya kada tambaya ga ta mala ina tambaya ka idan ka zo raka'a ta farko ta isha liman ya ruku'i ka samu wannan raka'a sai ce maka eh me yasa dan ka da liman ko to anan fati ma ka samu fati ma ka amma da zan bin liman ya ka samu to nan ma ka samu eh in wa ta kace kuma ku gane su magabata ba san da ba sallah bane ba kuma inda yake rikicin bai yawa rikicin ya zaba sallah a wurin bayyana ba misali a saur da asar da man ba wani sabani sun yarda cewa kuma ya tabbata a sunna annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ƙara sura a raka'a biyun ƙarshe ta azhar ko isha kai ko ko isha raka'a biyun azhar ko da asar ta ƙarshe annabi wani lokaci yakan ƙara wasu wani wani karatu bayan fatiha kina kan haka me matsala da asar da azhar dama kenan ba matsala dan ka ƙara su ma ba matsala bace ba amma inda ka zai bambanta wajen bayyanawa misali magariba ko asuba ina wata an gane shi ne mazhaba ta jamhur kuna cika akwai umar bin khattab ko abdullahi bin umar kurin abin da ka samu a sallah ka dauka shi ne farko sallaka kurin sai ka ciko Allah shi da mu amin sai insha Allah za mu tashi karatun mu na goma ko karatu na goma sha sun sufa sallah to insha Allah za mu tashi na ga asuturatu wujuhu ne ko muna cikin shi ne ko mun yi fakara biyu za mu tashi waya ƙulu ne bayan mun yi maganar cewa ya ce waya ƙulu la tusalli illa ila sutura ya ce karka yi salla sai inda sutura a gabanka kuma ya ce wala ta dau hadin ya muru bai ne je karka bar kowa ya huce gabanka fa'in aba in ya kiya ya ce sai ya huce falto katilu ka yake shi ya baki iya wajen hana shi fa'in na ma'ahul ƙarin domin iya tare da shaidani wannan shi ne abin da muka yi sati da ya gabata yanzu za mu tashi ce wa ya ƙul idan salla a hadukun ila suturatin falidun minha wala ya ƙasa'u shaitanu alai salatahu wannan ruwa ta abu daura ka bazar haka hakim ya inganta ruwayar imamu zabi su bice muwafaka kan haka da imamun nawawi abin da yake cewa na sallar salam iya cewa idan salla ahadukum ila sutura in ɗayanku zai salla ya sa sutura a gaban shi ya ce falyadun minha ka zo kusan sutura kake nesa da yawa da ita ka zo kusanta bayan mun yi bayani farkon gane ya siffanta maka ya sa tsakanin inda yake tsaye zuwa suturar shi zira'i uku kuma ya bar wurin hucewa ɗaya karmar dabba kenan dai ba kai nisa ba kusa da yadda gaba kusa kai da ita kwanar magana kenan ya ce kakkabar shaidan ya yanke ma la ya kata usala shaidan alayhi salatu kakkabar shaidan ya yanke bata maka sallah wa kana ahyanan wani lokaci yataharra salatu min al-ustuwanati allati fi masjidihi yana diba a cikin gimshiki na cikin masallaci sai diba wani gimshiki sai ya sutura da shi ba tare da ya kafa ba sutura sai ya aiki da wani gimshiki sai sutura da shi kina na iya sutura da wani gimshiki daga cikin gimshikin masallaci sai ya ce wa kana idza salla fi fada laysa fi shay'un yastatur bihi gharasa bayna yadayhi harbatan فصلى إليها والناس وراءه wannan ruwa ya bukari ya kata musulmi ya kawo ta ibn maja in iya salla a cikin jeji a cikin hili sahara inda babu gidaje kuma babu hili ne babu wajen sutura babu wani ice ba komi wanda zai kawa ko dogara da shi ya tashi a gaban shi gara zaɓe ne dai harba sai ka kibiye shi sai ya kawa sai kawo kibiya wata kuma shi aure kawo shi ne zai mai ma'ana sutura wannan shi ne ruwa da bukatar ruwa yake kawo cewa ya huta suna huta ko idi ya je yana sa garaza anazatan bai ne je yana sa al'anaza al'anaza mu ce kokara sanda mai lankwasa mai karya ƙasa kokara fur yana kawo kokarar shi lokaci a gaban shi a wannan ruwaya ce wani ya ɗauka al'anaza kasa duk lafazin harafin guda ne da al'anza da al'anaza duk ɗaya ne kun bambanci wannan sukun ɗari mai nunikin gare ta waccan kuma fataha gare ta mai fataha al'anaza al'anaza ta ce kokarar sanda mai kasa al'anza sukun ana ne akuya wani sahabi ya je wani gari iski sallar idi an kawo akuya gaban liman akuya gaban liman ya ce wani kuma sabuwa ce ya ce to bakar labari aka haɗi ana nufisar ma ya sallar ila'anar zace ba an zaɓa ce ba al'anar zace ba akuya bace ba sanda ce duk ɗaya na a rubuce gurin haɗe ne a rubuce duka harfin ɗaya ne to amma a wajen fasali ne shi ne ban maka so a can da ba ka sake wasali ba shi za kenan kenan annabi yana kawo sanda a gaban shi a cikin hili ko a cikin tsara iya kawo wani abu a gaban shi wa hayanan wani lokaci yu'aridu rahilatahu fa yusalli ilayha yana gitta taguwar shi kuma ta abin hawan shi sai gitta ta haka in yi so sai salla a gabanta wannan sai ce wa hadha khilafu salati fi a'tan al-ibn fa innaha naha fa innahu naha anha yace amma wannan kakka doka da ya kawo maka musulama ya sa raƙumin shi gaba ya gitta shi ya salla yana kallon shi kakka ɗauka waccan magana ta hana sallah a wajen durkusa garken raƙuma daban take da waccan ita waccan ya hana sallah a wurin mai bambanci shi ba raƙumin ba ake wa annan sarasar da ya ce ya hana sallah a atanar ibin tafiya na ma'awar shayatin wurin zaman shaidanu ne ba an ba ko ba ko ba matsayin da kasa ko kaza jini kaza a wurin ake ne garkin raƙuma inda suke kwanci nan ne aka hana sallah ba raƙumin bane ba illa a garkin shi ne illa ta ce gidan kaka ɗauka ai a to an ce an sallah a hana sallah a wurin garkin raƙuma daban nan kuma kana tahiyar ka a wani wurin da raƙumi kana da dama ka gitta shi a gabanka ka yi sutura da shi magana kenan shine ce wa hadha khilaf thalath fi atal ibn fa innahu domin shi da zalma naha ana ya hana sallah a wajen garke da kuma wa ayana wani lokaci kana ya hudu rahal fa ya'dilu fa yusalli ila akhiratihi wani lokaci yakan dauko sirdi na raƙumi sirdin shi na raƙumin he dauko sai daidaita sirdin a gaban alƙibla ko ciyar kwance wurin kenan dogara na baya sai sa shi a gaban shi shine fa yusalli ila akhirati sai ya sa karshen sirdin ko sa sirdin rabumi ai ya dan tsawo ga baya ya dan wata laki dogara da ke dan jingina a jikin shi kenan sai ya sa wajen jinginar a gaban shi sai ya salla a gaban wannan kenan shine suturar shi wannan shine abinda yake nihi kuma da man bayani na sutura ana so abinda zai kai misali zira'i wannan shine magana kenan sai ya ce wa kana ya ya kasance ya cewa iza wada a hadukun bayan ya mitin mu'akharatar rahal falusalli wa layubali mamarra wa ra'a zalika ya ce iya cewa idan ɗayan ya aije a gaban shi ya aije mitin mu'akharatar rahal ba kama kwanciyar sirdi ta shi da ta baya in je ka aje kwatamcinta a gabanka to ka yi tsalla a gabanta wala yi ba ne mamarra wadda daga ba ruwan da wani gita bayanta nan kenan ya sukaranta maka ba da komi ba ake sutura wani zai sa takalmi wani ma akwai ruwaya ta kai kurtu to maganar ruwaya kurtu ba ta inganta ba kurtu da suke akwai wasu kurtu alhad ruwa ba ta inganta ba haka takalmi bai yi abinda za a sa ma menene wanda za a sa ya zama to ya kai nan an ta kwacce sa wannan tana kai misalin zira'i wanda sai kwacce da kumi da ake da ake jingina an ce misali zira'i guda ka sa amma me wanda ya kai tsawon zira'i guda wannan ice ne wani katako ne wani so ne da abin da zai kai ne ya kai tsawon zira'i ya kashi a gaban ka shine yake ma sutura shi da abin da ya wuce gaba da haka ba ruwanka da shi sai ya ce wasalla marratan ila shajara wani lokaci wani zama ya salla ya sutura da wata itaciya wa kana a hayanan yusalli ila sarir wa aisha radiyallahu anha muttaji'atan alayhi ta da qatifataha wani lokaci ya salla iya kallon gado gadon aisha tana cikin ɗaki akan gado tana kwanci akan shi cikin abin rufanta ta ruwa nan me yake so ka maka yana sallah kenan a gaban Aisha tana kwance ya sitira mi ya sitira da wannan gado nan abin da yake zawa zama a gaba yadda ake hana magana da ake tamsari abin zama kai kuskatun na kusa abin da ke bata sallar mutum guda uku a ciki akwai mace ya suke to nan ya za ga aisha tana kwanci a gaban shi iya sallah da iyaye sutura da gadar da take kai nan malamai na ba da jawabi kamar haka na horko ana magana ne akan izamar idan ta huce ita kuma wannan ai ba huce ba giddawa ba ta yi a kwance take har sai sai sutura ma ta dauke kahuwanta haka dai iya gabanta kuma da gadon yi sutura ba gittawa ba ta yi shine bambanci magana ba gittawa ba ta yi ba gittawa ba ta yi a kwance take a kan wannan gado kina wannan bai dokan hukuncin wancan da ta kanta Aisha ta yi inkari ba ta ba ta annabi ya magana ba ta hucewa mace gaban jaki gaban mutum ya bata sallah take cewa wace za ku sa ku gama mu da karnuka da jakuna take inkarin masu kayan magana yaushe da kaza ana gano annabi ya ce abinda yake bata sallar mutum da da mace da bakin kare da jaki in suka wuce gaban ka sallah ta baci take fada ni za ku gama kuce gama mu da jakuna da da karnuka take gama mu gani ina sallah nan sallar salama yana yana ya ya mana yana ina gaban shi akan gado ta kara magana ta nan magana da annabi ya hau dauri da yawa ya ga sahabbai ita masala ki daban ce maza Allah ki akwance ki ba kita duka zuciya ba eh da kuma maganar ta gitta gaban ka shine abin maganar a takaice dai wannan abu ne ya tabbata a nan sallama haka abu ne wanda ke ba wani inkari a ya magana kan wani abin guda uku har suka ce masu Allah mai sa bakin ka za mu za mu san a gaban insha Allah kenan da yanzu wannan Aisha ya tabbata annabi kenan iya sutura da da gado to wani kasa mutane da hira wani kace albani da wallah to yaya in dai zo ne sutura da tabul ai tabul a kasan shi babu nan itin yake na abin kawo shi eh ne sutura da tsaki ne na sashi a gaba na tsaka tsakan abin ne kai rutsa da hira suke sai kun shi ne ba kanka wala kake shi ta aka yayi da gado gadan nan kuma kai ne wani magana daidai ina daidai ina yayi da gado kurum ko dan kai ne kai sana ba a gaban ka wani zai wani gita gaban ka kurum to yanzu a nan wannan matsala mun ji dai mahimmancin sa sutura ko a ina ne kuma ina ga ana mun tsallake magana makaranta ta ta ƙarshen a maganar inda su ana da fi masu jidi na makan a yanar ya ta harar salata inda wata wanda akwai abin da kwanta makaranta a nan nan sai yake kawo da ya kawo maganar salama yana diba yana kirdadan wani gibciki a masallaci ya tsalla sai ke cewa wal suturatu la budda minha lil imam al munfarid walau fil masjid al kabir albani kita dan haka sa sutura dole ne ga imam ne ko ga mai sallah shi kadai ko da masallacin juma'a ne ba masallaci ko da masallacin juma'a ne qala ibn hanifi masail imam ahmad yatara'ani abu abdullah mana imam ahmad ya ganni yawman wata rana wa ana usalli wa laysa bayna yadayya sutura wa kuntu ma'ahu fil masjid al jami kuma ibn ali ke cewa wata ran muna tare da imam ahmad bin hanbal a masallacin kuma na juma'a ne sai ya ganni ina sallah babu sutura a gabana fa qala li istatir istatir bi shay sai ce mani kai sutura da wani abu ya ce fastasartu bi rajul sai na zo ne sutura da wani mutum a zamane in sai gina a gabana na yi sallah da shi kulutu albani yake cewa ƙarshen wannan magana ta ibn hani fa fihi isharatun min al-imam ila annahu la farq fi ittikhad as-sutra bayna al-masjid al-kabir sagir wal kabir ce da haka yace kenan anan akwai ishara ta imam ahmad cewa rike sutura a masallaci karami ne ko babba lazim a yi sallah a gaban sutura ko a masallaci na karami ko babba ya ce wa huwal haq kuma wani ita ce magana ta gaskiya wa hada mimma akhalla bihi jama'irul musallin min a'immatil masajid wa ghayruhum fi kulli balad allati tuftaha yace wannan mas'ala ta sunna sutura albani ke cewa abu ne wanda mimma akhalla bihi jama'irul musallin mai yau masalla ba saka akaba da shi ba sa kulawa da sutura ya ce limamman ne ko su limammai ne suka duk ma ce inda alaka na kaddara na yawo dukkan da tufta da na yawo a ciki na ga abin kusan ya zama ɗabi'a ba a kula da sutura ba wa minna as-su'udiyyah allati utiyat li fusat tatawu fiha li awwal marra fi rajab sana 1410 yace hatta su'udiyya wanda na samu damar wani yawo a cikinta cikin saudiya gamin farko a hijira ta 1410 na yawo cikin saudiya ko can ma ɗayan matsalar guda ce ba a kula ba da suka ta don haka fa'alar ulama a yunabiyu nasu alaiha wai hasuhun alaiha ta don haka ya kamata abin iyakan malamai su faɗakar da mutane akan kulawa da sutura wa yahzuhum ala kuma su kwade su zaburar da su akan yin sutura wa yubayyinu lahum akamaha su bayyana musu da hukumcin yin sutura a cikin sallah yace wa inna tashmulu al-haramain al-sharifain aidan kuma sutura ko a harami akwai ta ba wannan shine babbar rigima ko matsala a yau wanda ya san harami balle na makka wurin tawafi ka ce za ka yi sallah tara ka ta yi tawafu ba tare ba da an gita gaban ka kusan abu na mustahi wannan an wudu da ce matsala maza da mata na cika kare ma to mace ta kama ka ta kokon mace mace ce ka tara ka tara tara ka kare ka taba ta a kare sallah ya matsala ce wani lokaci na yi na yi hawa yi haka kurin ina rubuta ta hau ta wuya ta wuce kurin Allah ta wuya da ta wuce kurin na washe nan na dawo na mata haushi na haka ta zo na haka a ina ruka ko da ta dawo ta wuya da wuce wai wata ba wuya da tsallaka da wuce kawai daya shine albani a cikin sura ta yana albani ya albani ya bayani ya ce sa mana matsala wata rana a har ya ce ya je aikin umara ya ce ai na sha yaƙi ya ce na sha fama ya ce yi wai hauce fama ɗaya ya ya ce hannun ƙarin sallah ina fama ina kuma ina kokowa ina haka ina haka ya ce ina karewa ya ga wani malami a kusa na a shi a jira na raba ya bashi haushi ce iya karewa ce kai malami mai kima mata kanka halakar ba kana kare mutane a harami to ya ce asali akwai wata ruwaya ta imam nisa ya kawo ruwaya tana da matsala wajen inganci ba ta da inganci wanda ita suke jiya suke dogara cewa babu sutura a harami asalin magana kenan to a shi wannan malamin iya cikin wannan ya ga wannan ruwaya da ya dogara yake so bisa albani ba da bisa albani ba da bai san shi ba ya san albani ba da ba da ya kare sallah ya ce malam kana a kare mutane annan babu rusura ya ce wace babu ya ce babu ta ya ce ai akwai ruwaya ya ce waya wani annan mutumin ya kira wasu malamai a cikin masu udiya sai isa isa isa kira su za ka zaka ce a wani babu ta akan ruwaya ce ce wata ruwaya ce a nan suna dai a tattaunawa a ce daga baya ya gane waye albani daga baya a takaice dai ka gane su kasan ba ruwansu da wani baka gane ba wani albani wala harami baka gane kowa ko da haka sai kuma daga bas amma zaman mai shiga irin wannan mun yi shiga irin tamu kai mu ya ta alkebba ya sa rawani ya sa kaya ya ta zuwa shiga da ana da sun da rawa da babu na ta ba da rawa da ba ina ta wani ya bar labarin Usaimin kashi ma Usaimin ce mutum ne wanda ba ruwan shi da kawa wani abu shi abin da ke wurin ta yana abu a gaban shi a harami Usaimin ya zo aikin umara ya zo da yan kayan shi da ya gudana harami a lalace a rike haka ya zo umara ya zo ya ƙari tsawafin sallar shi iya sanya sabon sallar jami'i dimai ku zawa su a koriya gaba ya ɗan tsada kai zama sai aka kai jami'i taɓa shi gaba ya ce a kori mace a nan wurin malami ne ta shi ta shi ta shi ta shi ka zama ya ce zama shi mutum rage ba labarin ya san usaimin ne shi amma soji bai san usaimin ne wani ba sai usaimin ya taso ya koma ba ya shiga sauri an jima sai kawai sojin ya tafi ya gaba da ya sake komowa wasu ɓangarsu ba ya komowa a suka ba ya komowa kai cikin tashi da tashi tafisar da kuma ta ce ya tashi sai ga liman ya shigo sai ya ga yaron kuma sai ya rufe mutum ya mutum ya san san san san la gaba yace a sana gama yau sanin sallah ce ashe bai san ba bai san ba mai girma malamin ba shi ne a shi ka ta bai da ne sai wallahi sai da kallon ka abin jela wata da kallon zuwa mai shi gane ba sai ka ga san waye a sheki hadawa amma ta bakka ne wani malin kun abin shi haka lada shi annu ta kai nan wani kan je da jamu da ya sa ne da zuwa kun malami ne sabbi haka suke masa da wannan abu na abu ta albani sai za mu tsara da malamai shi ya koyo a jami'a ta Madina akan me yasa bai sa alkyabba bai sa shi kun da lafiya ta kun hule shi sun yi da shi iyayen ya kokari sai da wani ya dan daura shi wanda ka sadi yake ko mu ne shi kun haka kun da jalabe shi bishi shi mun shi ta alkyabba an haka shi bai a takaice dai wannan su ba da sai kun ba su da abubuwan to kinan iya magana a harami lalle inda wuri kai kun shi ba za a ga ma iya rafa da gaskiya ya baka ya sallama idan ka sallama idan ka sallama ka ce ba hujja gaban ka idan ka sallama kwar to amma inda wuri a ko misali daidai wajen tawafi ya yi wahala in cikin nan kana iya samu wuri idan ka samu kuna to yanzu sai yake cewa wa kana sallallahu alaihi wasallam la yad'u shay'an yamurru bainahu wa bain sutra annabi sallallahu alaihi annabi bai barin wani abu ya zo ya wuce tsakanin shi sutura shi bai bari ummi zai zo ikari ko shiga yace faqad kana yusalli id ja'at shatun tas'a bayna yadayhi fasa'aha hatta alzaqa batnahu bil hayy annabi sallama ya wata ran ya zo iya sallah id ja'at shatun fuja kun hega wata ila dabba ta shatun ta karbo karamar dabba ta zo da gaugawa za ta huce gaban shi sai riga ya ta fasa'a sai riga ya ta da nan ya sutura ne da katanga sai riga ya ta yadda gamin cikin shi ta ta wuce hatta zaka fata nufi bilad wa marad min wara ya ta wuce ta baya to nan abinda muke da maganar shin menene harimin musalli inda ake cewa in aka huce zaka hana za ku yi yaki ko mace in ta huce ko dabba ko jakin zai bata maka sallah na tattara ga ibn qayyim aka ibn taymiya aka albani cikin su sai ya kawo mas'ala hatta cikin fiqh malikiya ina ga imam ibn arabi ibn arabi ya kawo maganganun da tabbatatu cewa da ita ka bai ita amma ta ka bayyana dai an ce bakin ba da wani ko a tafsir na sallah anan ba ka huce ne mutum uku mutum ya ka huce ka huce gaba na ban sallah sai mutum ce a ana ne me bayyana dai iyakar abin da suke lissahi wani ya kawo zirai uku wani ya kawo inda idan ka mai hannu za ka iya kai kare mutum nan ne gabanka wani ya kawo in za ka ajiye gocin ka ƙasa ke nan ganin ƙulwar a ƙulwar kan zira in sa tara yau tsakanin kai da kai tsalla mutum misali misali a yanzu mu ce misali metir biyu in dai misali tsakanin kai da kai metir biyu to ko an ginta can ba ruwanka da shi ko misali misali misali iya misali mutum su masalla ba ba tsara sai zo kawai sallah wurin hanya misali haka na yayin nesa da shi kamar metar biyu sai in gita bar cikin gaban shi bai cikin bai da zai musali abin suke bayani kenan dole bayani wasu wani wuraren su da sahiya na ga cikin lissa na musamman halil shirin jarakil ilil ya kama masala ta shi malabani ya kama masala cikin su da sahiya ke shi cewa iyaka wannan zira'i uku in ka sa sama da shi bai cikin bayyana da musali kenan kai baka yi laihi ba baka shiga laihi mu shiga gaban mai sallah ba in dai ka san misali zira'i uku wannan mace yanzu misali metar biyu da sayan metar kwan sai ya ce wa salla salatan makatubatan fadan mai yadda wata annan salla salama ya yi wata salla ta farilla fadan mai yadda wani suka ga ya gama hannu haka falamma salla da ya ƙare salla ƙalu ya rasulallah sabai suka ce ya manzan Allah a hadasa fi salati shai wani abu ne ya faru a sallah mun kana gama hannu wani abu ne sabo ya zo a sallah ƙada ce la babu wani abu sabo a sallah da ya zo na riƙe hannu a gama hannu a gama hannu haka ya ce illa anna shaitan arada an yamurra bayna yadayhi فقنعته حتى وجدت برد لسانه حتى وجدت برد لسانه على يدي على يدي yace abin da yawa kana shedan ne yazo hucewa ta gabana shi ya ganshi fa khanaqatu shine na shake shi na shake wuyan na shake shi shaƙe shi da na yi shi faka naƙatu hatta wajen bar da lisani ala yadayya sai da na yi leman halishin shi a hannuna zazzazo halishi ya sha wuya kenan ya sha wuya ya zazzazo halishi yadda na ji leman halishin shi a hannuna ne bai sanar leman halishin a hannuna ya ce wa ainihin lahi mazana ke rito tunarar tsi da allah laula ma sabaqani ilayhi akhi suleiman an ba dan ba abinda Suleiman dan uwana ya rigaye ni rabbi habli mulkan la yugli ahad min ba'di ba kai ba Allah ka ba mulkin ka ka ba kowa irin shi bayana Suleiman kadai aka ba damar irme shi dani a ba shi kashi a irme a sashi jama'a shi kadai ya haka duk wani mai ƙarya ƙarme shi ɗari ya ba shi kashi ana rukuya waya waya waya rukuya ƙarya ce ƙariya ce kurin wai shi ya ɗin shi wayar ɗin shi ɗan wuya ba ta kashi ƙariya ce ya gwada muku shi shi aka yi gansu a ina gan shi kama shi an kuwa gan shi maka gan shi an kuwa haya gan shi maka gan shi ɗaya inda haya gan shi ɗaya ya tsaye mai ya ba shi kaki ya gwada mashi a ina gan shi kurin ƙariya ce don walaci wala don walaci eh da sunan kuka suke suke buganci kuka da dan wara wannan annabi ce dan uwana Suleiman ya riga yin da wannan addu'ar an ba da shi annabi ce amma an ba dan wannan ba lartubit ila qadbi salu sajid yace na so yace da yace dan ba da wannan ba da an dare mai shayani a cikin wani gimshiki daga cikin gimshiki wani masallacin hatta yadifa bihi wulan al-madina hayar madina sun san kewa hayar madina sun kewa saka ga shaydan a dare to sulaiman shi kadai wannan addu'a shi kadai Allah ba haka nan menene kiran nan sulaiman kenan yakan ga shaydanu a hili na mu maganar iya gani za su zo shi ya zo kuma kafin gani wani allah ne mai hutun su siya ya gwada ya mai su a wannan hali nun ga labarin wannan suka zo ka shuraren ƙwararren ka gashi al'arci ma da al'arci ma mai gudanar zama amma daga baya suka zo kuma ya gani su suka yi tattamana suka yi ma'amala lokacin da aka yi tarbace suka ce manzana wata rana ya ɓace cikin makka suka tada hankalin su shi suke ma ko an ɗauki shi ne ko cikin dare suka wuce suna ta nema suka ta nema garin allah ya waye ba su kanin ba zai ce ko an ɗauki shi ne ma ita da sahi muna ibn musul ke cewa muka wutar sai muna mai sai muka shi hauto daga wajen hira muka ce lahi ya rasulullahi cikin dare mun ne me ka mun ne mu kanka mun tada hankalin mu jimji kwano ki kane ma yace a yace ja'an atani da'ir jin dan aiken aljannu ne ya zo mini yace sunan sun zo suna neman inje in karanta musu alqur'ani shi ne na je a can tun da dare nan a can nake yanzu mun kare na dawo ruwa bukhari kuma sun ibn musul kita manzo Allah ya ja mu muka tafi wajen muka iske inda suka harkoki ga wajen mutar suna abinci ga wajen da aka harkoki a wurin iske wurin amma sun tafi su kina manzo Allah yana ganin su kuma wani lokaci ai suka yi mata shiga mun samu na Abu Huraira da Aljani ko haka Ubay ibn Ka'ab wanda shi ubai bin ka'ab shi ma yana borira shi da ya zo gani kullum shi na borira abinci ne na na zakar fitar ko shi kuma iya da iya da wajen aji da binin shi ubai bin ka'ab yace sai ya ga iya rigewa ba shi bai doka ba ashe akwai mai zawwa doka cikin aljanna ranar yace wannan yau na gano barawa yau na gano barawa da dare ya tsaya kwana can cikin dare ya gashi ya zo ram ya rike shi da ya rike shi ya ce gashi in gashin dabba fuska ta mutum hannu yin hannun kare ram a nishi amma kusan wannan muni muke da wani imami muke zama aljani muni muke zama aljani aljani mai kama shi ƙarin imani ke kama shi dabba rike shi kuma abin da ya kama ya gaba shi ya ce wallahi ya ce ni a cikin aljannin ma ina cikin mikadin su amma gashi a hannun mai imani rab gashi a hannun iya magiya don allah kabarin ubai bin ka'ab rike shi tab ce hannun hannun kare ne gashin kuma jiki amma ko gashi wasu mutunci aljanni ka ke nan ba na halitta kan wata halitta mun da muka tsoron shi kan yi mana sai muke tsoron shi ka ce ma alshi maka sai ka zafura sai ka tsari ka ce alshi ne kuma shi kenan shi wannan kaga Allah ya bada mai shiga wata shiga daban irin ta mutane ya sauya halitta ya gan shi Allah bada mai ko annabi tabbatar da cewa shi ne haka na Abu Huraira yanzu a takaice wancan ayat shi ma ga mai dai abinda suka karanta an karanta shi dani muku san daga ayat suka mai ayat kursi ko ayat kursi ce to yanzu dai anan kenan annabi sallallahu alaihi wasallam kenan nan ya tabbatar da magana eh ko shi ko meye gurin kaka bari gitta gaban kuma meye gurin a so gitta gaban shi kuma can magana magana cewa meye annabi bai bari ko dabba ce bai barta dan haka sai manzo Allah ke ce musu bayan ya gaya musu ga dalilin da ya haka ce famanista na Allah ya hula bayan wa bayan kibla har falifa idan ka samu damar ka abin da ya shiga tsakanin da kibla ko gani umar mai kaka da shiga tsakanin da kibla ko ka hana shi ka ka bar da gitta da tsakanin da kibla ka bar da kun ciya ma'ana kai wani motsi a cikin sallah ka irin dan mugawa motsi da nabi amma ga abin da zaka yi har ba sallah ba dan mushi ce wani a cikin aiki ne dan karami wanda dan aiki a sallah bai bata sallah annan salasa ya tabbata iya sallah an buga ɗaki ya je gaba gaba kama ya buɗe ya komo tsaye a wurin shi iya sallah aka buga ɗaki ya gaba ya je buɗe ya dawo tsaya kaga nan ma kama ce a suka an abin kokowa kamar su yi kokowa gaba su yi kokowa da shi ɗani daga baya kenan ya sake shi haka ya tabbata ya zo iya sallah suka iya haka ya kamo wa haka iya sallah ta ta kusufu shi bayan bayan ƙarar ya rasu lalla lahiya mun kana wuzuku kana hannunka kana haka sai kibla ya ce wallahi abin da yau kana lahiya lau ya ce muna wannan sallah ya ce tun da nake a rayuwata bin taɓa ganin ba alherin da sharrin na gani yau haka bin taɓa gaba sharrin alherin na gani yau sharri da alheri na gani yau bin taɓa gani ba ya ce a wannan tsayuwa tawa a nan Allah ya buɗe hijabi na an gwada mu wuta ya ce ban taɓa gaba shari irin na da na gani kuma aka buɗe mu hijabi a gaba a yanzu wannan tawa sai da gidan aljanna shi ne abura wani nonon da binu shi ne sau in ciro muku ya sai da amori ya ce da kuna ce tashin kiyama to bi zama ba kaga haka yake haka yake a takaice dai kenan dan mutsi a sallah bai bata sallah yace wa kana yaqul nan lamba ta biyu wannan ruwaya ta shaqal aljani da yayi kalkashin ta lamba ta biyu yace ruwa ahmad wa darqutni wa tabarani bi sanadin sahih ya ce wa hadal hadis wannan hadisi da muka karanta can baya ne can na lamba ta biyu da yake magana faminista ta Allah wani benin kimila ko a wani falafa da shi ne ƙarshen shi ne ya ce ruwaya wannan ruwaya ta darukutun amadu ma darukutun ta tsabara ne ce irin ma'ana ta zo fi sahihai ne a bukari da musulmi na kama aljanin da hana shi wucewa gaban shi da dai abin da ya gabata a wannan ruwaya ya zo daga bukhari muslim ya ce wa gairu ma da ma wani bukhari muslim aljamanin min sahaba da sabai da dama ba ɗaya ba ya ce wa huwa min al-ahadith al-kathirah allati yukfaru biha ta'ifatu qadiyaniya wannan hadisin iya daga cikin hadisai da ‘yan ƙadiyaniya ‘yan amadiya duka daga ‘yan ƙadiyaniya suke kafirce ma wa'innan hadisai su ci karyaci fa'innan su ‘yan ƙadiyaniya la yi umaru na bi alamar jin su ba su imani da aljini su ba mana aljini ba ban aljini su kuma ba aljini a ƙi da su la yi umaru bi alamar jin almatakur fil ƙura'an wa sunna din labarin da a ƙura'an sunna na aljini ba su amince da shi ba yace wa tariqatuhum fi radd nusus ma'rufa hanyar da suke raddin irin wannan za ba za ga ce aljani qur'ani ko sunna hanyar da suke ture magana sanna ce fa in kadu min alquran harrafu ma'aniya an alqur'ani hadis ne dis tura dis da kan aljani kamar irin wannan ai na kai aljani zo annabi shaki aljani kace da girci yace in kuma alqur'ani yazo ka kauli ta'ala قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن كم وانا سورة تم سورة الجن وانا لفظ تيمس أم وهي wasu jama'a na aljannu sun zo shuraren alkur'ani ƙalu yasu ai ma'ana aljin ma'ana al'insu ne da insu ne kurin wani mutum ake ji ba al'insu ne ba ba ba shi ne ba a wasu jama'a ne ta mutane haka suke canza juya ma'ana fa yaj'alun lafzatul jinn murada mutum da mutum su yasa ai lafazin jin wai ɗaya ne iya ɗaukar ma'ana al'ins ya ce kalbashar al'ins ga mata al'ins a kwata albashar da ɗaya ne ko shi ma haka ne da jin da insu da ɗaya ne fakharaju bi zalik an lokaci wa shar ta wannan aƙida tasu sun bar lokacin ta larabci domin a loga bai ɗaukar jin bai ɗaukar al'ins a jama'a da maluga ba a kan addini ma bai ɗaukar ɓangaren luga haka nan a shari'a jinni bai ɗaukar matsayin alinsu ka ci sun baka yanka bikin biyu ba shari'ar babu lugar wa in karbi na sunna an kuma abin hadisin a sunna ya zo mai maganar aljani ya ce fa'ina a makanan a mutarifuwa bittawin albatin fa'alu in za su iya damar suwa abin mai wani tawili na banza yawa hadisin tawili a huce wa'inda an wabe ta wajentuwa fa ma asali hukumin bibitalani sai kun kariya ce ya su kariya ce kuna ya ce walau ajama almatar hadisi kullum wani ummata jami'a fi wa ra'ayi ala sihatiya wa hadisin wani duk inganci shi duka wani duniya sun kare su ce inganta inda ya saba sun gabe turuwa kuma ya kama ganin aljani sai su kun kariya ce haka ciki bar ta wato ko mutawatir ne hadahu wanda ya ce Allah shiri da su wannan shine magana kan wani abu sai ya ce yanzu wa kana ƙul annan salasalama yana cewa iza salla a halukun ila shekin ya turhu minan nasu idan ɗayanku iya salla a gaban ya sa wani abu da zai mai sutura da mutane fa'ara da a halin an yaci ta da bai ne dai sai wani ya zo yake so ya hunce ta gaban shi fale dafa fi na harihi ka kare kirjin shi ka tura shi ka maida shi ka maida shi ta kirjin shi wal yadara mustata ka ture shi baki iya wanka kana shi wa fi riwayat falyamna'ahu ka hana shi in yazo hana shi fa in aba falyuqatiluhu in yace ka mai daya ka maida shi biyu ya dawo ya ce na uku to ga yake shi inma hu shaytan shaytani na ga Abu Musa ne cikin sahabbai wani ya zo wucewa cikin tabiya ya zo wucewa ya mai haka yaron yana ka kashe ya hanga shi kuma da fadi ne ma ya karan shi ya ce ai gashi abin da ya mishi kuma ga baban shi ne ce yaro ta mai ubanka ya tana magana ta wurin kai kai na hana ka ka gaje kuma ya kusa sai na ture ka hanga shi sai hoye ga ga ba uba kuwa zaka bai dai ai dai sai gani ne ko gane shi ko da yawan sallar ta gasi wani ma ya hauka da bugu kada sallar shi ne ke na ta gudu ganin kakka ba dama kuma idan kuma abu ya ɗaninka kakka bai wuce gudu kakka bai wuce gabanka ya ce wa kane ya ku a nan sallar salama yana cewa lau ya alamun maru bai na yadda da musalli ma da alai da kana an yi kifa arba'in khairar lahu min an yi muru bai na yadda wannan rawan bukhari muslim ya kawo tsaron wurare cewa nan sarata mana cewa inda mai hucewa lalata almar bai da musalli inda mai hucewa gaban mai sallah ya san mata alai irin abin da yake kanshi na zinihi inda ya san zinihin da yake kanshi to da kana kifa arba'in da ya tsaya arba'in wannan arba'in ba wata ruwa da ta kawo ta kayyade kwana arba'in ne wata arba'in ne shekara arba'in ne babu abin da ya kai ne kun gaba shi a wurin shukur shi ne aya kan hadisin abin tashin kiyama na abin wurin kan labarin sa ya ce za a yi bayan an kashe kowa za a yi ruwa bayan busa kwana arba'in ya ce arba'in arba'in suke arba'in sun ya yi abin wurin arba'in kwana arba'in wata arba'in shi ne ya ce arba'in kwana ya ce arba'in na ya ki bada bayani shi na ƙibar da bayanin komi kurin arba'in ya ce kurin ya tsaye nan ko arba'in kurin aka ce wannan awa arba'in ne minti arba'in ne amma in wani a ce maka za a yi minti arba'in ma ka san jewa ne kana ba sallar za a yi minti sallar farilla ya san a yi minti arba'in ko nan ya karantar da kai kurin haɗarin gittawan da jan hankalinka ka yi haƙuri har ya ƙare in haɓa wuri da ka wuce gaban shi ka wadda ka haƙuri har ya ƙare yan wa ina haka take wa kana akwai wanda zai zo gama da ƙofa ya tara sallah iya masallaci ne da ƙofa guda babu wurin shigowa sai ta nan to kaga ana akwai matsala kai babu wurin zaka ita ka sa hiji ka sa dan metar uku ko bai ka wuce babu kuma shi kuma gashi ya sallah ba wurin wuce yana to kaga wannan shine anan wanda ka tsaya kare duk da ya kumta maka to amma hakurin ko da 40 ko me 40 dai ko mun 40 misali wanda ka tsaya dai ka dan shaka ka dai wanda ka tsaya kenan hucewa gaban shi da yi magana kenan hujjinta shi ma da ya shi haƙi mutane amma ka yi haƙuri ya ƙare sallar ka gita ya wannan shi ne ya kuma san samun zaɓi kamata mutum bai zo tare sallah gaba da to ana samun lokaci masa buki ne kai kuka su ka ƙare an ƙare huka wuta kaga in dai kowa guda ce kaga matsala ce in kowa ƙarna in kowa wuce ka fitar da wata bashi ka wuce amma kowa nan gaba da kowa gaskiya wani lokaci sai ga musulunci irin wannan akwai matsala wajen shigowar shi balle an tara wani ga ma an tara sallama shi amma ya kuma magana magana ya wucewa gaban mai sallah banda an an tada jami'in sallah an ana cikin sallah da liman iya gaba to shiga tsakanin sahu ba da hiyar wannan kaka hana kowa kai mai wucewa ba ka laihi kai mai sallah ba ka laihi in dai ana cikin sallah ne kuma ya tabbata bukhari aka cikin sai musulun manzala kashe rayuwar shi amina iya sallah na ce ko mace ta gitta ko mai gitta da cikin da kai don saboda cikin abu uku da yake bata sallah da annabi ya fito amina ibn abbas ya ce an tada sallah nan sallah sallah tada sallah na zo da jakata na bi tsakanin sahu akwai bukhari aka cikin sai musulun na bi tsakanin sahu na je can gehen na kulle jakata na komo na shigo cikin sahu a nabi can kulla kabar da shar wannan zan kai sai kenan tsakanin sahu da sahu ba matsala da abin da gidda kanka hana kowa kuma kin iya misali samu can wani wuri misali akwai kobo akwai akwai wuri kana shigo tsakanin sahu da sahu ka gidda ka je ka shiga wannan sahu ba lai ba kan san samu rigima nan illa anan akwai masu wannan fahimta kuma sai kuskure mai fahimtar na fahimci cewa ina iya gittawa tsakanin sauran sallah amma daga aji assalamu alaikum to kun babu wannan dama daman dalilin liman ne a gaba ya zama yama sutura amma da liman iya sallama ba ka damar gitta gaban masallah a gane magan da kyau kana gittawa kuma nan lahi ne nan aka sallama kaka bari a wuce gaban kana ya hana wa inda ya sallama kana masa buki ya ka hana wannan shi ne magana cewa kenan ka tsaya arba'in ce da kan kifa arba'in hailo ka tsaya arba'in ya yi maka alkhairi mai ayi manu bane da ka wuce gaban mai sallah kenan a kowace arba'in ce dai kwarin gaban shi a nan kwarin sai ya ce ma ka ta'u salata to wannan haribin na musalla menene yake yanke ma ya bata maka sallah in ya huce a gabanka babu sutura wa kana yaqul man sallallahu yana cewa yaqta'u salata ar-rajuli idha lam yakun bayna yadayhi akhirat ar-rahm al-mar'a wa tawat al-hayd wal-himar wal-kalb al-aswad qala abu dharr qultu ya rasul allah ما بال الأسود من الأحمر فقال الكلب الأسود شيطان أنا أبو مسلم قاتك أبو داود قاتك هذا ابن خزيمة أنه صلى الله عليه وسلم هنا شوى يقطع صلاة الرجل ينا ينكي صلى متمنى قال تتبعج صلى amma a wani hali ne wannan abin ke bata maka sallah ya ce idan lam yakun bayna yadayka akhiratul rahal matuƙa a gabanka babu wani abu daidai da kwanciyar sirri ta baya in ce mutum misali rabin misali mutum ta zira'i da kamar mutum misali rabin metar ko mutum zira'i guda in kenan gara nan ya kwanta maka kenan ba komi ba ne da ke sutura don cewa sai in a gaban akwai misalin akhiratar ra'ayi kana misali na tsawon abin da ake bukata a sa a matsayin sutura wani abu ne ke bata maka sallah an a gabanka babu wani abin kusan kwace sirdin na sirdira umi ya yi jero abu uku almar'a na ce muku iya sa wani abin kenan a wata ruwaya ya ka alha'id kenan matar baliga kenan banda karamar yarinya banda karamar yarinya mace walhimar kenan mace baliga da jaki wala kalbin asal da bakin kare shi magana aisha ta bana gawa mu jakuna jakuna jakuna da karnuka shi a wannan dukawa ga abu tana inkara abu to abin da faɗa da bai tabbata magana sai wannan annabi da annabi ga masa haka nan wannan abu uku iya bata sallah sai ta yi ya rasulullah kuma bal asal min amal me kawo bambancin kare baki da ja aka aka ce he baki me ka aka ce baki kiran karen he baki ne annabi ta mashi alkalb asal shaitan bakin kare shi dai ne kuma suka bar shi haka nan kare in ja kuce babu ala sai in baki ne ko da ja da masara da waye da hori ba su matsala eh sai bakin kare akwai sanda akwai da jama akwai shi masa masa akwai shi nan shine ina ganin kamar na fita da karatun nan Allah kai bazar sirri ba اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته